الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na littafin ahalari yau ranar alhamis goma ga watan dulka'ada hijira alif da ɗari hudu da talatin da takwas wadda kuma ya zo daidai da uku ga watan takwas miladiya dubu biyu da goma sha bakwai muna karatu a fasalin da yake magana akan kan a sujudar rafkanwa a wancan sati mun yi karatu har zuwa yadda malam ya yi magana a kan wadda akan wadda ya yi sallah da alhariri ko da zinari ko ya sata a cikin sallah ko ya kalli abin da aka haramta masa ya kalla yau za mu tashi a waman ghalita fil qira'ati ko na'am قال رحمه الله تعالى ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام ودّى ya yi kwaɓa a cikin karatun alkur'ani bi kalimatin da wata kalma min ghairil qur'an wacce ba ta alkur'ani ba sajada ba'da salami ya sujada bayan sallama wato wannan ya malam ya kamanta wanda ya zo da wata kalma wacce ba ta alkur'ani ba kamar wanda ya magana ne a cikin sallah kamar da muka yi magana a baya ba wanda ya magana a cikin sallah zai sujada wadda ya magana cikin sallah da rafkanwa zai sujada bayan sallama to haka wadda ya zo da wata kalma wacce ba ta alkur'ani ba kuma a karatun alkur'ani kuma ba ta ba ba kalmar ba ta cikin alkur'ani a ko ina ma to wannan kamar ya zo da magana ne saboda ai larabci ma magana ne ba za a ce tunda larabci yayi to shikenan za to ba larabe in yi larabci a sallah kenan in yi magana kenan sallah ba za ta samu matsala ba haka idan mutum ya zo da ya yi galatsi wato yi kwaɓa a karatun alkur'ani da wata kalma wacce babu ita alkur'ani min ghairil qur'an kalmar da babu ita alkur'ani sajada ba'da salami ya sujada bayan sallama menene sanadi sanadi shine ko mecece illa illa ita ce kamar wadda yayi magana ne a cikin sallah wa in kana min alqur'ani malace idan kuma kalmar da yazo da ita din kwabar da yayi din sai ya zama kalmar da yazo da ita tana daga alqur'ani fala shay alaihi to ba komai a kansa illa an yughayyira al-lafza sai dai idan ya canza lafazin aw yufsida al-ma'ana ko kuma ya bata ma'anar fa yasjudu ba'da salami sai ya sujada bayan sallama a nan abinda malam yake nunawa shine wadda ya karanta alkur'ani ya karanta wani wuri na alkur'ani a cikin sallah wadda ba nan yake karantawa ba nan ma ya samu galati domin galati karatun alkur'ani kala-kala ne akwai kwaba da mutum zai yi ya zo da abin da baya ma alkur'ani akwai kuma kwaba da mutum zai yi ya zamana ayar da ya zo da ita akwai ta a cikin alkur'ani sai dai ba nan ba shi ne mahallinta ba wadda wannan saboda tashabuh na ayoyin alkur'ani haka yakan faru ya zo ya karanta wata aya ko dai saboda ƙarshenta sai a ƙarshen sai ya faɗi abin da ba shi ne a wannan wajen ba a wani wuri yake a haka to wannan ma galati ne sai dai wannan galatin shi mai sauƙi ne sosai saboda irin wannan ayar ta yiwu Allah ta'ala dama ya faɗa a wani wuri dama ya faɗa a wani wuri don haka dan ka kawo ta wani wuri ka karanta ta to wannan dai galat ne kuskure ɗin ne kwaɓace amma ita ta fi kowace sauƙi kamar yadda Allah ta'ala ya ce walladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun a wani wuri kuma sai yake cewa والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار haka ka ɗauko ula'ika humul khasirun a lokacin da kake karanta ayoyin da ya kamata na kace ula'ika lahumul la'natu lahum su'ud dar to abin da ka karanta din dai ba shine a wajen ba amma a wani wuri haka Allah ya faɗa to wannan kwaba ce amma ba tsananinta ba shi da babu wani abu a cikinta irin wannan bai kai ma a tari liman ba bai kai ma mamu su tari liman su nusar da shi ba sai dai idan ya kasa tafiya domin wani lokacin zai iya yi watsiwa in ya ajiye ayar ba ita ya ajiye ba to ta gaban ta kasa zuwa masa to in ta ya gagara har ya bukaci a taimake shi to sai a taimake shi amma in dai ya ci gaba da karatu ya wuce to ba bukatar wani ya sa baki a cikin karatunsa sannan akwai lokacin da kuma mai karatun alkur'ani zai yi kwaɓa wannan kalmar da ya zo da ita tana daga alkur'ani to amma fa ta ɓata ma'ana tana daga alkur'ani to amma fa ma'ana ta lalace kuma irin lalace wanda ba za a ɗauka ba misalin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadiru yau innama tujzauna ma kuntum ta'malun sai yazo karantawa sai yace ya ayyuhal ladina amanu la ta'tadiru al-yawm kaga cewa aka ce ya ayyuhal ladina kafaru amma sai yace ya ayyuhal ladina amanu to ya ayyuhal ladina amanu akwai qur'ani kiransa ya ayyuhal ladina amanu bai zo da bakuwar kalma ba wacce bata alqur'ani amma da yace la ta'tadiru al-yawm wannan maganar bai kamata ya faɗe to mumunai ba da haka wannan kwaba ce wacce ta shafi ma'ana to irin wannan kwaba ita ma takan samu mai karatun alkur'ani ko a sallah ko ba a sallah ba to idan muka yi la'akari da waɗannan to wacce ake mata sujjada bayan sallama ita ce kwabar da mutum ya ɗauko kalmar da ba ta alkur'ani kwata-kwata sai ya zo da ita a cikin alkur'ani to wannan zai sujjada bayan sallama don tamkar ya zo da ainihin magana ne amma mai kwaba ta biyu wanda ya karanta ayar da ba mahallinta ba ne to wannan shi babu sujada a kansa mai kwaba ta uku wadda shi kuma ya zo da abin da yana cikin alkur'anin amma ya canza lafazin ko ya ɓata ma'ana ya canza lafazi ko kuma ya ɓata ma'ana sai malam ya ce shi ma zai yi sujada bayan sallama wato tamkar ya zo da daɗin wani zance ne wadda Allah bai yi shi ba in ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'tadiru yau ya ku mummune kar ma ku kawo uzuri yau Allah bai faɗi wannan maganar ba duk da cewa a cikin alkur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma ce la ta'tadiru yau amma ba da mummune yake ba a wani wuri daban ne ya faɗi haka da kafirai yake sai wani ya haɗa wannan zancen to in kai la'akari da wannan zancen a hakansa yadda yake za a ce maka Allah bai faɗa ba da za a ce ka ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'tadiru al-yawm sai wani ya ce maka Allah bai faɗi wannan magana ba duk cikin alkur'ani yayi yayi gaskiya Allah bai faɗa ba to kaga ta wannan fiskar za a ce mai sallah ya zo da ƙari ya faɗi abin da Allah bai faɗa ba to bisa la'akari da wannan ne malam ya ce to wanda ya irin wannan kwaba wacce ta bata ma'ana ko ta sauya lafazi zai sujada bayan sallama mala yace wa manna asafi sujudihi fi salati fala shay'a alaihi wa in thaqula nawmuhu a'ada salata wal wudu'a wa manna asafi sujudihi wadda yayi gangadi a cikin sujudarsa a wannan ba shi da mafhumi ambatansa sujuda ba shi yake nuna cewa gangadi a wani wuri ba a sujuda shi kuma ba komai ba gyangyaɗi a ko'ina ma a cikin sallah an ambaci sujuda saboda nan ne mahallin da aka fi samun nutsuwar yin gyangyaɗin to na fi salati kawai to a tawa nuskar akwai sujuda eh akwai ataka akwai sujud yawwa don haka wani ahalar mai yiwa na kurmi ne Eh, to eh, ka- eh, almuhim idan an ambaci wadda aka ambaci sujuda ta iya yiwa ita ce nuska ta asali kuma malam ya ambaci sujuda ne saboda shine mahalli a cikin sallah wadda aka fi samun mai nutsuwa a cikin sallah wadda gabbai suka fi eh, suka fi samun nutsuwa domin wadda yake tsaye gengedi a tsaye kaga mutum ba zai abinan ba ba- ba- ba mahalli ne da ake sakewa a gengedi ba ko a ruku'u ko a zama shi kansa zaman kana kan kafarka ka kafa ɗaya ai ba zama ne da mutum zai samu wani dogaro da har zai gyangyadi ba amma sujuda mutum ya dafa gabbai bakwai ya danne ƙasa to kaga ta iya yiwa ya tafi sujuda don haka an fi yawan ayat ya tafi gyangyadi an fi yawan samun gyangyadi a wajen masu sujuda sama da sauran ah, wannan ayyuka na sallah to shi yasa malayin ambaci sujuda amma inda a ce mu wani zai gyangyadin ba a sujudar ba ana samu wani ai yana tsaye ya gengedin wani yana ruku ya gengedin wani yana zaman tahiya ya gengedin ana samu jifa jifa to shi ma hukuncin ya shafe shi na faɗi haka ne don kar ambatan sujudar ya sa wani ya ɗauka cewa in ba a sujada ba ne ba a magana da shi wa man na'asa fi sujudihi fi salati wanda ya gengedi a cikin sujadarsa cikin sallah fala shay alaihi ma ce ba komai a kansa in dai gengedin ne kawai wa in saqula nawmuhu idan ko baccinsa yayi nauyi a'ada salatul wudu'a ya sake alwala ya sake ya sake sallah ya sake alwala da malam ya ce a'ada wudu'a ya sake alwala kadai da ya da, da ya wadatar da zancan alwalar sa ma ta kare kawai to kaga balle sallah a'ada salata ya sake sallah ya sake kuma alwala to wannan ga wadda ga wadda yayi bacci kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum yayi sallah yana gengedi kamar yadda ya zo cikin hadisi annabi sallama na cewa idan na'asa ahadukum huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idha salla huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu annabi sallama yana cewa idan ɗayan ku ya ji gengedi yana sallah to ya hakure ya kwanta har sai abin da yake ji na bacci ya tafi domin ɗayan ku bai sani ba zai ci gaba da sallah yana gengedi wala Allah ya zo zai nemi gafara ya zagi kansa saboda yana gyangyaɗi zai roki alkhairi ya roki sharri bai sani ba saboda yana gyangyaɗi to duk da cewa wannan hadisin da wani hadisi makamancin sa na Anas an Malik idan asa ahdukum fi salati falyutimma hatta falyanam hatta ya hatta ya'lama ma yaqra'u cikin Bukhari idan ɗayan ku yayi gyangyaɗi a cikin sallah to ya kawai ya kwanta ya bacci har zuwa lokacin da ya san me yake karantawa sannan ya ci gaba da sallah waɗannan hadisai suna magana ne zahirin su akan sallar dare akan sallar dare mutumin da yake jin bacci ya kwanta ya bacci sai ya ji shi wasai sannan ya ci gaba da sallah to amma ah, malamin usul suna cewa al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab abinda ake la'akari da shi shine lafazin ba wai akan me aka yi magana ba hadisan sun yi magana akan sallar dare amma kuma lafazinsu ya nuna zai kunshi kowace sallah ma mutum yana jin bacci to ya tsaya tukunna ya dan ya dan karkade gyangyadin sannan yayi sallar musamman in kai la'akari da sallolin da suke iya juran lokaci mai tsawo irin sallar azhar kaga tana da lokaci mai tsawo idan mutum lokacin da farkon lokacin ta yana jin bacci in zai yi zai yi ta a cikin damuwa kuma zai iya yi baccin awa ɗaya ya tashi shi kenan ya wartsake ya sallarsa shi kenan sai ya baccinsa ƙarfe ɗaya ta fara misali zai yi bacci zuwa ƙarfe biyu ya tashi ya salla sai ya yi babu komai a ciki sai ya sai ya tashi ƙarfe biyu ya sallarsa cikin nutsuwa wa a duk lokacin ta ne ƙarfe uku ma lokacin azahar ne lokaci ne muwassa lokaci ne mai yalwa haka wanda yake da larura to babu laifi dan ya ajiye ta daga farkon lokacin ta yayi ta tsakiya ko yayi ta ƙarshen lokacin ta matukar akwai bukatar hakan ɗin. To, amma idan mutum abin nasa ya wuce gyangyaɗi har ya kai ga ya zama bacci, to shi bacci kamar da kuka sani daga cikin abubuwan da suke warware alwala akwai bacci, yana warware alwala. Haka da zaran mutum ya yi bacci har ya kai ga baya sanin me yake yi a cikin sallah. Idan liman yake bi, bai san ma an ɗago daga sujuda ba, bai san an yi tahiya ba, bai san an miƙe ba, duk bai san wannan ba ta iya yiwa sai da aka zo ruku'u ko aka zo dagawa daga ruku'u sai ya farka duk abin da aka yi nan bai ma san an yi ba to wannan ya wuce gingidi ya zama bacci to a irin wannan lokaci musamman ma wanda yake sujuda galibin malamai sun tafi akan gyangyaɗin baccin wanda yake sujuda ba wani uzuri a cikinsa wasu sun ɗan yi sassauci ga baccin wanda yake zaune suka ce wanda yake zaune a ya danne duburarsa shi ɗan dama-dama inda ɗan bacci na ɗan lokaci bai wuce raka a ɗaya ta wuce shi bai farka to suna ganin zai iya zai iya ɗauko sallah sallarsa ba tare da ya sake alwala ba saboda ai wannan baccin bai kai ya karya masa alwala ba amma wanda ya sujuda duburarsa a buɗe take ya kifu ya bata a baya ya kwanta ya yi bacci a cikin sujuda to ai wannan zai iya me zai iya fitar da iska da kowane lokaci to ala ayi halin ka'ida shine wanda ya bacci a sallah wanda ya bacci a sallah alwala shi ta karye kuma min babu aula sallar shi ma ta lalace sai ya sake alwala da sallah gaba daya malam ya ce wa aninul maridi muktafarun wata nahnuhu lidarurati wal ifhami munkarun wala tabtulu salatu bihi malam ya ce aninul wa aninul maridi muktafarun nishin nishin mara lafiya muktafarun wato abin gafartawa ne eh tunda bai da lafiya nishi yana mm mm mm gashi dai yana kama da magana yana kama da magana diri ne sauti ne to yana sallah yana nishi to saboda tunda jinya ne kuma jinyar da ta tsananta wadda har sai an yi wannan nishin ba zaɓin mai nishin ba ne yanayin zafin jinya ce to wannan ya ji da abin da yake damunsa an masa afuwa an gafarta wannan nishin da yake din babu komai ya ci gaba da sallarsa haka wata nahnuhu lidarurati wal ifhami mala yace gyaran murya kuma lidarurati don laruri wal ifhami da kuma fahimtar da wani munkarun wannan abin ki ne munkari ne mutum ya gyara murya a cikin sallah sai dai anan malam ya hada gyaran murya da fahimtar da wani a matsayi guda daya wanda kuma idan an ce laruri kuma aka ce fahimtar da wani abubuwa ne guda biyu mabambanta juna domin laruri matsuwa ne da mutum bashi da wata makawa sai wannan ifham kuma shine fahimtar da wani wannan zabin mutum ne abinda ake nufi da laruri shine gyaran muryar da ya zo wa mutum ala tilas ba shi da wani zaɓi sai ya yi gyaran murya kamar wanda yake sallah sai kaki ya makale masa wuyansa ta yadda ba shi da magani da zai samu damar ya ci gaba da karatun nan a cikin sallah har sai ya yi gyaran murya kakin nan ya washe kamar da duk ɗan adam ya san wannan ɗabi'ar to wannan zai zama ba shi da wata makawa ko dai ya haƙura da karatun ne gaba ɗaya ko ko ya gyaran muryar to wannan gyaran muryar tasa abu ne wanda yake laruri ba shi da wata makawa a kansa to wannan za a ce ba komai a kansa shi ma kamar yadda marar lafiya yake muktafarun abun gafartawa shi ma wannan laruri ne matsuwa ya shiga shi ma abin gafartawa ne amma al'ifham fahimtarwa shi ne mutumin da ya gyaran murya don a gane yana sallah mutumin da ya gyaran murya don a gane yana zuwa to irin wannan gyaran muryar ai mutum yana yin sa ne da saninsa da zaɓinsa da gangan shi ne al'ifham don ka fahimtar da wani wani abu daban ma'ana ya gane sallah kake kamilu sai ce a gane sallah yake to gyaran muryan nan da ya don a fahimci sallah yake ko kuma yaya har yanzu baka fito bane sai ce a fahimci cewa sallah yake shi yasa bai fito ba har yanzu to irin wannan gyaran murya mutum bai yin sa face akan zabin sa bisa ganganci da sanin sa yayi shi to wannan shine wadda zai zama munkari abun ki shi ne wadda zama abin ki amma tun da shi ma ba harafi gyaran murya baya ɗauke da harafi kawai sai dai a ce mutum ya zo da abin da babu shi daga cikin hidimomi da ayyukan sallah kuma ana gudun kar ya saba da haka ya zama yana cutar da sallarsa to sai aka ce munkar wannan abin ki ne kar mutum ya yi haka wala tabtulu salatu bihi amma sallah ba ta ɓaci da shi saboda ai ba magana bane ne da ko ba magana bane ba zai ɓata sallah ba ba wani ba wani harafi bane ba komai don haka anan sai mu bambanta gyaran murya na larura wadda mutum ba shi da makawa to baya daga cikin munkari domin Allah ta'ala bai sanya laruri a cikin munkari ba Allah ya sanya laruri a cikin ruksa ne da rangwame haka abin da gyaran muryar larura ya fi kamata da shi shine hukuncin nishin marar lafiya shine an gafarta masa na to yana da kyau ku dinga tarana da wuri in kun ji na abin amma kuma nuskar ka sarkin malamai saura kaɗan da ce nuskar ka fa ba ba a bar dogaro ba ce to shi kenan don haka gyaran murya saboda larura hukuncinsa hukuncin marar lafiya amma gyaran murya saboda fahimtar da wani to wannan shine abin da ba a so na an ce munkari munkari hawa hawa ne nan munkar da malam yake nufi makaro abin ki ba munkari don munkari suna ne na duk abin da ya saba wa shari'a zai dauka daga makaruhi har zuwa haramu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi munkari anan ya kunshi makaruhi ya kunshi haramu ya danganta kuma wajen kawar da munkari ɗin gwargwadon hukuncinsa gwargwadon yadda za a yaƙe shi idan makaruhi ne to za a yaƙe shi sama-sama gwargwadon matsayin makaruhi idan haramun ne to za a yaƙe shi gwargwadon girman haramun a cikin gidanka idan abin da kaga an aikata makaruhi ne a shari'a to haka in ka tashi yaƙansa ka yaƙe shi gwargwadon makaruhi shan ruwa kaga ana yi a tsaye kuma ka san shar wannan makaruhi ne sai ka ce yaya shan ruwa a tsaye kan haka kuma wata in yarka ce mai sunan mamanka wata shan ruwa a tsaye kuma haka yaya haka to sai ya zama abin gashi ka hana amma ba ta fiskar da zaka amma sai ka ji sai ka ji an yi ƙarya ka ji ta share ƙarya to anan kuma sai kai hani da za a fahimta cewa lalle wannan abun fa babban laifi ƙarya kuma ƙarya kike yi to za ki gaida zami da ke sai ka ɗanyi wani tahadidi wata ‘yar barazana da za a gane girman abin da ka hana to ko a ina ne duk munkari ya danganta da irin matsayinsa a shari'a to a nan da malam ya ce munkari ya saki lafazin munkari ta wani ɓangare ta ɓangaren karhanci ko ta ɓangaren haramu nan sai ya ce ta ɓangaren karhanci saboda gyaran murya laifinsa a cikin sallah bai kai matsayin da za a kira shi haramun wanda yi shi ya zo da zunubi ba wanda yi shi ya zo da makaruhi munkari wato makaruhi abin ki kuma baya bata sallah inda inda haramun ne mata yi ya bata sallah sai wa man waqafa fil qira'ati ko wa man nadahu ahadun fa qala subhanallah kuriha wa sahhat salatuhu malam ya ce wa man nadahu ahadun wadda wani ya kira shi a sallah faƙala sai ya ce subhanallah ya ce subhanallah kuriha an ƙi hakan ɗin wa sahhat salatuhu amma sallarsa ta inganta da ya ce subhanallah me yasa aka ƙi me yasa aka ƙi saboda yayi kama da magana da wani an fahimta yau aka ce aka ce da shi kamilu sai ce subhanallah to kamar yayi magana da wanda ya kira shi ne ai ta wannan fiskar sai aka ce an ki makaruhi ne me yasa sallarsa bata ɓaci bata inganta saboda subhanallah ai zikiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن wannan sallar wani zance na mutane bai kamata a yi shi a cikinta kabbara ce da tasbihi da karatun alkur'ani subhanallahi kuma tasbihi ne to ashe tasbihi baya bata sallah sai dai idan an yi shi don wani ya fahimci wani saƙo yayi kama da magana to sai aka ce makaruhi ne amma saboda zikiri ne cikin azkarus salah to sai aka ce ba zai ɓata sallah ba sai dai kuma mutane su kiyaye ba don wani wani zikiri ya zama zikiri ne daga cikin zikirorin sallah sai mutum ya dinga yi a duk yadda ya samu kansa ba kamar da muka yi bayani a lokacin da muka zo kan magana akan yin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah a duk mahallin da mutum yake muka yi magana muka ce kowane mahalli fa shari'a ta sanya zikirin mahallin akwai abin da za a faɗa a tsaye akwai abin da za a faɗa a ruku'u haka yin an ɗago haka ana sujuda haka ana zaman tsakanin tahiya haka ana zaman tahiya akwai abin da ake buɗe sallah da shi akwai abin da ake rufe sallah da shi don haka bai kamata ba mutum da saninsa ya ɗauki wani zikirin da ba mahallinsa ba ya sa shi a wannan mahallin ko da ko ko menene to yana da kyau mutane su kiyaye wannan annabi sallama ya yi sallah ya karantar da yadda ake yin sallah wannan daga kafa da malamai suke yi idan mutum ya ce subhanallahi sallarsa bata ɓaci ba in yayi salati sallarsa bata ɓaci ba baya nuna fa cewa mutane su yi ta kuma zuwa da azkar daban-daban a mahallin da suka ga dama a cikin sallah a kiyaye sallah yadda take yadda annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya karantar da ita haka wanda ya ce subhanallahi don amsa wa mai kiransa ya yi kama da yin magana sannan ya zo da subhanallahi a gurbin da ba nata ba ta wannan fiska an ƙiye hakan ɗin ya shagala da abin da yake wajen sannan amma sallar shi bata ɓace ba saboda subhanallah zikiri ne daga cikin zikirorin sallah bari ma annabi sallama a cikin wani hadisi yana cewa man nabahu shay'un fi salatihi falyusabbih wanda wani abu ya tasan masa a cikin sallarsa ko wani abu ya shagaltar da shi a cikin sallarsa to yayi tasbihi yace subhanallah malamai sun fassara wannan hadisi daga cikin abin da muke magana a kansa ko dai aka matsa da kiransa mahaifinsa ya matsa da kiransa ko mahaifiyarsa ta matsa da kiransa kuma yana sallah sai ya ce subhanallah ko kuma mutumin da wato shakka ta dame shi a cikin sallah ko kuma mutumin da rafkanuwa ta same shi a cikin sallah ko kuma mutumin da ya ya abinan ya ya ya ya yi mai a cikin sallah mantuwa ko rafkanuwa ta same shi a cikin sallah yana iya ce subhanallah ko karatun alkur'ani ya cije masa a cikin sallah sai ya ce subhanallah wannan duka daga cikin waɗanda wani abu ya matse su a cikin sallah idan mutum ya faɗi subhanallah saboda wani wani hali da ya shiga a cikin sallah a daidai wannan lokaci to yayi aiki da wannan hadisi ba za a ce ya zo da mummunan abu ba wa man waqafa fil qira'ati wa lam yaftah alayhi ahadun taraka tilka al-ayata wa qara'a ma ba'daha فإن تعذر ركع ولا ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون الفاتحة فلا بد من كمالها من مصحف أو غيره فإن ترك منها آية سجد قبل السلام وإن كان أكثر بطلت ما لن يتي ود ومن وقف في القراءة ود يسعى أتكين كراتو أسلى ولم يفتح عليه أحد با ونكم ود يبوء مسا كراتون shi karatun ya kulle masa kuma ba wanda daga cikin mamu da ya buɗe masa taraka tilkal ayata to ya bar wannan ayar kawai ya haƙura da ita wa qara'a ma ba'daha ya karanta wacce take bayanta ba shikenan ba qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas min sharril waswasil khannas wacce take zuwa ilahin nas take zuwa kuma ba wanda ya kula shi aka rabu da shi to sai ya tsallaka kawai ya tafi ta gabanta e qara'a ma ba'daha ya karanta abin da abin da ya biyo bayan ta na aya fa in ta'azzara in abin kuma ya titira ta gaban ma ta ki zuwa e malikin nas malikin nas ya koma qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ta ki zuwa kuma ba wanda ya kula shi ta'azzara abin ya citira raka'a ya ruku'u ai ba dole bane ai sunna shine ka fara farkon sura amma ka gama sura mustahabbi ne idan mutum ya ɗauko sura ya fara ya fara farkon sura ya ɗauko ta ai ya zo da sunna na karatun sura ya ci gaba har ya dire ta ya kare ta wannan mustahabbi ne ai ai musahabbi ne bai kai fara ta ba don haka wala yanzuru mushafan ba zai dubi alkur'ani ba ya matsa gaba ya iso durowar wurin liman ya ɗauko alkur'ani ya buɗo wajen ya ta falle fefofi ya iso wajen da wadda ya tashi wala yanzu mushafan bai ne yadahi ba zai duba alkur'ani a gabansa ba ya dake a gabansa ya za ka samu a masallatayyanmu yanzu alkur'ani suna gaban liman a durowa kaga in ya matsu ya mika hannu ya zaro ya fa fallo wurin a karye haka illa an ya kuna fil fatihati sai dai idan wannan cijewar a fatiha ce fala budda min kamaliha a fatiha kan dole a kammala ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ya kasa ci gaba yayi buga to bari mu lallaba ana akwai hadiri ba alhamdulillah Allah ya kawo shi yana iyaka na'budu wa iyaka nasta'in sai sai abin ya sutura sai ya tsaya to a daidai wannan lokaci in ya kasa to ba za a ce to shikenan kawai yayi ruku'u ba ba gama fatihar ba a'a ai ita dole ne labudda min kamaliha dole a ƙarisa ta min mushafin ko daga alqur'ani aw ghairihi ko ma daga wani abu ba alqur'ani ba fa in taraka minha ayatan in ya bar wata aya a Fatiha sajada qabla salami ya sujada kafin sallama wa in kana akthara in kuwa yafi aya ya bari a Fatiha batalat sallarsa ta baci aya ɗaya in ya bari a Fatiha zai sujada kafin sallama saboda rukuni ce sai ya zama sujada sai ya zama sujada za ta iya maye gurbin aya ɗaya kan amma idan ya wuce aya ya bari a Fatiha to ta baci musamman in ya kai aya uku a fatiha to ta ɓaci to ana cewa lokaci ana cewa hadari ya taso kuma mutane ba za su san nutsuwa ba dan naga alama mutane sun fara damuwa sai mu takaita daga wannan gaba a kira sallah mu yi sallah abinda muka daidai Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya fi wa sallallahu wa sallim annabi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in